بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو آه يو العهدي بقي جواتا بالحجة أخو يو بقي نعيبو shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ne 24 24 ga watan mayu 2026 miladiya a wani majalisi namu majalisin safe da muke katin zaure yau insha Allah za mu kashi cikin tafin fikihu da kuma abu da suke da alaka da fikihu mun je hutu za mu kanta cikin irshadu salik na na al'askari muna cikin fasali na yajibu tartibul fawaid muka je hutu wannan shine farkon karatun mu za mu dan dawo za mu dawo wannan babi mai bayanai insha Allah ta'ala sai mu dan dawo kan fasali din sai mu dauko karatun baki da malai ce faslun fasali yajibu tartibul fawaid ma'a dhikri wajibi ne wato a jeranta salloli da suka kuce ma mutum in dai har mutum ya tuna menene za a jeranta kamsun kama duna salloli guda biyar da wanda ce kasa da guda biyar wannan sabani na malamai tun da kan shi imam malik ba a cikin mazhaba imam malik ya tattauna akan wannan matsala akan cewa menene mafi karancin yasirul fawaid yasirul fawaid shine wanda dole sai an jeranta wanda suke kuma sun wuce wannan to shi ke ba sai an janta ba kawai kai ta sallata abinka ma'ana yanzu misali da salloli ne suka kai guda goma sha biyar ake binka to wannan ba ba za a ce sai ka jera ta ba wannan sun wuce sirrin kawai shi ke nan sai ka zo ka yi asuba asuba asuba ka zo ka yi haka haka kai an gane amma in ya sirrin kawai ce to maganar ba malin akan me take sirrin kawai wannan akwai riwaya guda biyu a wajensa riwaya ta farko ita ce riwaya da nan malam yake kawowa ita ce wa wato ita ce sallah biyar sallah biyar sallan wato yini da kuma da kuma rana to riwaya ta biyu kuma shine abin da ba cikin almudawana da kuma ita ce kuma abin da imamu abu muhammad ibn ibn abiz al-karawani ya zaba ce risala kuma shine abin da ibn yunus ya rajahe suka ce sallah biyar hudu sallah hudu wato kamar mu ce dai a zahar la'asar magarba isha su ita asuba wataƙila malik ya canza magana ta saboda ana ganin ita ta dan ta dan bauɗi sosai a lokacin ta amma dai abin da ya fi magana fi inganci shine maganar shi ne askari ana ya fi ya fi karfi akan maganar ta abin da sun da risala suka rinjaya maganar saboda mafi karanci duk sanar da ka kawo in dai ka kawo ɗaya biyu uku hudu da misal ba za ka asuban ba to amma sallar kuma kawai ita ce da ya fi kawai zama fi karanci to sallar kawai ɗaya kuma sallar ce guda biyar an fahimta sai haka maganan maganan shi ne askari a wurin nan wannan maganar su tafi tafi inganci ya ce to in aka samu ya sirri fawa isaloli guda biyar ko ƙasa da biyar kama dunaha tuqaddamu ala al-hadira ana gabatar da wannan sallah akan wato sallata sallata wato ta yanzu sallolin da suka kubuce maka ka tana cewa ana bin kasabi guda biyar sai yanzu sai ka zo kana yin sallah na lokacin ta a yanzu amma ka kasabi guda biyar ake binka ka zo na kwaya ɗaya kenan ko abin da ba su kai sallah biyar ba amma dai ka ga ya rike ka kwaya ɗaya to dole sai ka fara gabatar da su akan sallah da da yake na lokacin ta a yanzu wannan sabanin da malamai sosai wasu daga cikin malamai sun hana wannan sun ce dan me za a ce dole suka ɓata sallanka musamman in ka shiga cikin sallanka shine ce wata kulu bi zikrihi fiha sannan za ta ɓaci idan yana cikin sallah din yana cikin azahar sai tana cewa ana masa salloli wasu guda uku da bai yi ba a jiya to yana cikin sallah din da yake a yanzu to sallar ta ɓaci ta kuma wannan din wannan shine mazhab a malikiya amma wasu daga cikin malamai suna cewa ta ɓaci ba kawai ba ta ɓata bai je ci gaba da sallarsa ubangiji ya ce la tuqilu a'malakum kar ku bata aikace aikacen ku wa ba'da haka zalika in ya tuna sallan bayan ya sallace ta sai bayan ya gama sallatan azhar din sai tana cewa fa ana bin sa wasu salloli guda uku a baya bai ba to ita ba za ta sallace ta biyu wala a mazhab kenan amma a sauran mazhab na ma sauran malamai suna cewa nan bai wannan ba saboda akwai ma saɓani akan wajabcin wajabcin wato a wajabcin wato jerantawa da sannan kuma in an ma an ce dole sai an jeranta to kuma dole sharaɗin sallah ne wata sallah ba ta karɓo sai da wannan kamar da addarir ya faɗa kamar da alkhalil ibn ahmad khalil ba yake mai risala a ce mai muktasar afwan khalil mai muktasar ya faɗa ko shi ko addarir yana cewa a shi ba sharɗi ba ne wannan saɓani tsakanin malikiya ma kanshi balle kuma wajen malikiya magana fi inganci abin bai kai tsananin yadda malikiya ke faɗa ba amma dai magana kuma tana kan hanya cewa wajibi ne sai an jeranta yu'idu hatil waqti zai rama sallah din a lokacin su mazhaba guda uku ake da ita akwai mazhaba da suke cewa wannan wajibi ne mutlaqan kowace sallah ce ko yasiriya ce ko ba yasiriya ba ce sun fawaid to dole sai mutum ya jera ta su kawai indai ya iya tunawa in kuma zai iya kirdado wannan shine maganan maganan Imam Ahmad da Allah ya masa magana da sassarta wannan shine magana imamu ahmad shine magana isa ibn rahawiya da wasu daga cikin malamai shine wani al-wujub mutlaqan imamu shafi'i shi yana ganin wannan ita musahabi ce baki da musahabi ne baki da kawai shi a wajen sa musahabi ne wanda imamu malik da su da ahnaf su ne suke kawowa suke cewa akwai yasil fawaid akwai salama da ba yasil fawaid ba hujja akan akan cewa lallai yasil fawaid lallai za a yi mata za a jeranta babban hujja shine hadisin da zama kama kantawa na malam malam Abdulrahman yanzu hadisin gabas al-hazan wala bai sallaci la'asar ba sai gab da magariba kafin ma a yi a yi hidiman alula da sallar da sauransu magariban ta riga ta yi amma sai da yi magariba ba sai da ya sake maimaita sai da ya sake yin al'asar sannan sai yi magariba kaga ya jera ta to kuma tunda salolin guda biyu to kuma su ma saloli uku sun shigo ciki a matsayin yasirin fawaid da haka shi sa malamai suka ce to wajibi ne malikiya imamu ahmad imamu sa'ad bin rahawiya abu hanifa da sauran jumhurin malamai suke cewa wannan lallai dole ne sai ya jeranta da baratul lidimma akwai ne san sabani tsakanin malaman wanda suke cewa wajibi ne wajen tafasil taharri da kuma talabul yaqin yanzu ne mata yaqini da kuma ayi kokonto akwai sabani duka da wajen su akan wannan amma wajen shafi'iyya wannan mustahabbi ne mustahabbi ne su a wajen su musabi su suna ganin ma shafiya yanzu da in gado a zahar a zahar ɗinka ya yi tayi dan waɗannan kuma ka zan ka jera ta to wannan musabi ne in ba ka jera ta kuma sallah ka tayi mu wajen malikiya sai aka yi sabani akan to shar'i ne ko ba shar'i suka ce shar'i ne to in ma kai ka ta Allah ce kaga shine abin da shi da askari ke faɗa ana shi a wajen shar'i ne ya bi khalil a wannan mazhaba shi kuma dardir da sauran wasu daga cikin malamai suna cewa ba shar'i bane magana cewa ba shar'i ta fi inganci ko da kayi ko da kayi baka jeranta ba to wannan babu komai a kanka musamman ai malamai suna magana ma akan cewa idan wani bare ya bujuro misali kawo zaka sallan sai kana alama magana ta da mata wuce sallah guda hudu ake binka kuma kai yara ka guda hudun nan kana ganin yanzu ma magana da ka fara yi da wuri ba to sai ka fara yin hadira din wannan malamai sun ce inda khawfi fawatil waqti to wannan babu laifi inda khawfi khurujul waqti wannan babu laifi mutum ya fara gabatarwa wannan magana kuma tana da karfi sai dai suna sun yi sabani akan to ko da ya ji ya yi gudun haufu jama'a dabi in ya ta kuɓuce wannan akwai magana da tattaunawa kan wannan ya ce wani ati da aji da mahi biri ya zo da ajirin abin da wato zai zai wannan zai zama ya kuɓutar da shi saboda haka kaga idan ya zama ana bin sallah idan mantuwa ne to ko dai zama mantuwan mantuwan yana da yakinin sallar da ya manta yana da yakinin sallar da ya manta to wannan kaga la iskal ko kuma akwai kokonto to kaga shine zama da kokonto ana akai sabani jima' na kokonto ko ko dai zama ka mata adadi ko ka mata tartibi tartibi shine jeran biyar sallolin daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan tartibi kuma ne irin ko tartibi har na ranaku ma idan wanda ya manta alhabar ya masa litini ya masa kaza Allah ya kyauta bai cika faruwa ba amma sai ka kawo ba zai faru ba amma kuma kai babakin Allah sai ka ta ya faru eh sai ga wannan Allah ta ya sanya mutum yana da dan matsalolin matsalolin mantuwa da sauran irin ciwon mantuwa nan sai ka duwan abubuwan sun faru to jima'a din dama al'adad ne ko a tartib na shakku nake magana fa yanzu jima'u shakk ko al'adad adadin sallah ko a tartib jeran jiyar sallah din da kwanakin su ko kuma al'ain ainihin sallan azhar ce ko da asar zamanta shi al'aini to wannan shi malamai suka suka tattauna akan wannan shine yanzu malam zai shiga zai shiga wato dosa dosa bayanai to bari mu fara faɗan wasu ƙa'idoji wanda akasa malamai suka gina wannan abu saboda mun shiga wataƙila a fahimci abu idan da zai tuna a ayan na sallah su wato zawat na sallah su hakikanin sallar da ya manta ya tuna amma kuma sai ya manta jeren giyansu kwanakinsu wannan daga wannan litinin ne sai talata ko talata ne ta fara zuwa kafin litinin kun fahimta ya manta jeren giyar to wannan a wajen imamu ahmad kawai zai gina imamu ahmad da abu su qabi da wasu da cikin malan sa ya gina shi yabni ala galabatin ban kawai ya tsaya ya gani ya ta har ya yarda dan daidai a wajensa abin da ya ji zuciya ta tafirin jayar masa to shi ke ne wannan sai ya gina shi a kan masallarsa ta yi insha Allah ta'ala ina imamu ahmad ya dauko wannan al'afa kamar sun dauko magana ne daga hadisin kanwa kun ga za akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud ke sahih cewa akwai at-taharri at-taharra al-aswab lahu misali hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa idan mutum ya manta ajalin sallah nawa yayi to idan zai iya taharri in ta miya sa da mutum da suka rinjaye da wannan suka amfani wannan hadisi wajen taharri shine lokacin da nake na uku nake ko na kudu amma sai ta ina tunani haka sallan jin haka sai zuciya ta ba da cewa ta hudu nake to in gina akan abin da zuciya take bani sannan idan na ga mutum yi bani wannan shine abin da shi ake kira wato ashakku ma'a tarjish ashakku ma'a tarjish wa taharri to wannan shine magana a nan ke cewa to ya gina shi akan wato abin da yake al-aswam lahu sannan sai ya sujada ba'di to wataƙila akan wannan su siwa Muhammad suka gina wannan cewa idan ana bin mutum sallah sai zama yana iya rinjayarwa to ya gina akan galabatar ban dinsa wannan kuma ya fi sauki iskalin inda za a samu iskalin shi ne iya zama an samu wato shi bai rinjayar ba shi ya wajen da ne ya zama sau da farfai ne to wannan da kuma har wanda ya gabata cewa ya yi kokonto ya iya rinjayar ko bai rinjayar a wajen malikiya su ma jiya akan abin da mazhabar su a rafkanwa malikiya ba su da tahari su a rafkanwa su suna amfani da hadisin cewa ne kawai albina wa allah mutayakkan su in misali kamar ta uku ne ko hudu kawai ka gina kan yaqini ne yaqini shi aka ta uku an fahimci su maganar maliki su magana su kenan su to amma su su a wasu hanabila da su wasu daga cikin ahnaf su ka san bambance to shi su a wajen maliki amma mazhabin malikiya sun ce su albina al mutayaqqani kamar yadda suka gina shi a wajen sujudu sahu sai haka idan yayi idan sabarin jayarwa ko bai sabarin jayarwa ba aka gina aka zo adadin sanuri ya manta yana da rinjayar cewa kaza ne ko kaza ne to kai ya gina akan kawai rinjayar wasa yanzu shi ne kokonto ne ya gina kawai akan yakin yakini shi ne ya zo da wasu adadi har da sai ya dole sai ya fita idan in misali sallan sallan nahariya ake bin sa shi ne abin da zai faɗa yanzu to ya manta guda ɗaya ce kawai ya manta ba azhar ne ko la'asar ne ko asma ne ya kawai sallah ta uku to wanda kaga ai kaga ya ya ya da ke suka ya da ke suka to wannan shine albina wa Allah mutayaqqan saboda ta ba zai iya fita daga kini ba sai daga hoto ba sai yayi wannan abu in kuma wannan ya yi kini to wani lokaci da yakan zama asalin matsalar magana su tana da karfi a wasu bangarori ko za a ga magana su dole a tayi saboda yanda abin ke da wahala yadda suka faɗa kuma abin sa abin daga baya ya zama wani nazari bari mu karanta ku bal tafatina hariya idan sallah ce ake binsa ta yi majhulati ainin sallan nan kuma wanda ya jahilci haddada wace sallah ce a ciki amma dai ya san cewa sallah ce ta yi yusallin lahariya to sai ya sallaci yin baki daya an gane wa fi layliya in kuma wato sallah ce ta dare ya manta wace ce magariba ce ko isha كذلك العشاءين وتسلي كذلك العشاءين زي سلاتي إشاء بكيا إشام إشام كلابي بكيا وتمغرب على إشاء أفهمت وفي جهله أبا إلى جمع من أيهما الخمس أتين كلابي يرن والله من مدى تيني شيء كوتا كوتا دري ya banta guda ɗaya ce fa ake masa a baya mata ta yini ce ko ta dare to kaga su a wajen cewa ba wani yi ne akan rana mata zanni amma wajen bakin su ce a yazin alaihi an yabni على المتيقن على اليقين في كده فيصلي جميع صلوات الخ... جميع الصلوات الخمس في كده وفي جهله من ايهما الخمس idan ya jahilci wanda sallah ce to sai ya kawo su guda biyar duka su kutum kaga ya gama ya fita da ban biyar aka da ban biyar shi ne sai zil fawaid in ta wuce guda biyar kuma to wannan kuma ta magana ce ta riga ta ta wannan to wannan biya da sauki wannan abu da suka faɗa guda uku dama masu iskali su ne na gaba wanda kuma su ne malamai ke dan tafiya da malikiya a kansu saboda yadda suka kawo sallah ya fasa ce da balidi da wanda da haziki zai iya ganewa amma abin da aka kawo a gaban lahu ba abu ne wanda yake akwai sada kwakwalwa kuma to bari ku ji yadda suka yadda suka faɗa sai suka ce wata sunataini salloli guda biyu in ya manta la da sabiqa bai san wanne ne ba salatan su zai sallah guda uku wannan farkon kantawa zai iya ihtimali ya zama ana maganan wato ya mutu saloli guda uku a nahariya misali a zahar tare da asuba ya manta saloli guda biyu fi sanatai ne ko kuma a zahar tare da la'asar to sai sallace uku ihtiyaban ta ba wannan ba shi ne abin da ke magana nan ba wannan ya riga faɗa a baya tunda ya faɗa guda ɗaya ce a sallace nahariya din baki da hariya din baki da to wannan ya faɗa tunda kaga ana yace yu'idul mabdu'a bi hati maimaita abin da ya fara da ita to kaga yana nuna maka cewa sallan da yake magana a nan shine sallah na kwana biyu kwana biyun kuma ya san su guda biyu ne kamar a zahar ne ranar wataƙila lahadi ko kuma da asar ranar litini sai ya samu iskali cewa to yanzu wanne ne ya rigaya lahadin da litinin ne kamar yadda yake tawaliyan a al'ada ko ko a'a litinin ne ya fara zuwa daga baya kuma aka sake samu kuma wani lokaci kuma ta wata sallan ita ba ya riga ya wata litini din ko wani lahadin ya manta an yi huma zira magana an yi huma asbaq ne la yadri sabiqa kun fahimci magana ta su to sai suka ce to yusalli talatan sai sallaci sallah raka'a wato salloli guda uku yu'idu al-mabdu' sallah biya ake banza to ce sallah guda uku yu'idu al-mabdu' biha wanda ya fara da ita to zai maimaita zai yi su bi ta kuma abin da suke magana a nan idan a zahar al'asar ne mali ake binsa ya sani ake binsa ya sani dama amma dai ya manta a zahar din ita ce ta fara zuwa kuka al'asar ta fara zuwa saboda bambancin kwanakin a fahimta to shi kenan sai zai yi a zahar da la'asar sai sake a zahar kuma saboda idan a zahar ce ita ce manta to kaga ya yi a zahar da la'asar ɗinsa ya yi daidai kuma ya jera su in kuma zama la'asar ce to kaga yayi la'asar yayi azhar kuma ita ita ma ita ma kajera kun fahimci maganar tasu eh ka ko ta dai an samu aljera din to wannan shine suka ce salli salata in kuma fara yi da la'asar sun sun sun sauran ma su malaman malkiya sun fusa ka fara yi da azhar saboda ya lissafi ya tafi biya amma in ka fara yi da la'asar za ka la'asar biyu ka azhar daya in kuma ka fara yi da azhar ka za ka azhar biyu kai la'asar daya suka ce yu'id al-mawdu'a biha wanda ka fara ita zaka sake zaka gama da ita kuma kun fahimci magana ta ana eh to ga wannan an shiga wasu an shiga wasu wasu abubuwa to amma dai a tunda dai a bangaren ashakku a bangaren rantsarwa ma haka yake dan wannan shi ba dan wannan saka iya saboda ka aure din ma ana iya karba magana tana da karfi tunda kana son ka yi gini akan yakini sai dai akwai lokacin da za mu dan rage rage ma wataƙila magana ta fi ƙarfi a gaba sai ya wuta waletai ne haka zalika idan akwai wasu salloli wanda suke a mutawaliyai ne mutawaliyai shi ne wanda suke ajere kai ka san cewa ajere ne ko dai a zahar la'asar ko la'asar magariba ko magariba ko isha kun ba ci kun ba ci wannan aka ke shi ne mutawaliyatai mutawalitai la'ayi wa sabqi shi ne nan kawai kama akwai mansiya guda kuma sai kuma sallolin guda biyu ta biyun su akwai sallolin guda biyu da ya jahilci daga sallolin guda biyu da ya jahilci ainin su ya manta a zahar ce ko la'asar ko la'asar ce ko magariba ko magariba ce ko isha ya manta shine majhulatul aini sallar ce guda biyu dai amma dai ya sa ajiyar suke in ya tuna daya to zai iya tuna ma hakika daya ya dai sa ajiyar suke a fahimta to amma shi a nan cikin rashin sa'a sai aka samu ajeran ne amma kuma shi bai san bai san sallan ba ko bai san waɗanne ne suka rigaya ba wanne ne ya zama wannan sallan ta riga wannan wancan sallan bai sani ba amma dai sallan ne guda biyu shi abin da kawai ita na ɗaya ita na wacce wannan haka zai iya faruwa ina dai tana sallar ce guda biyu amma wallahi lai ita na wacce ce a cikin sallolin to wannan a wajen malamai sai suka ce to a sittan ai salli sittan ya sallah raka'a shida ai wato yi sallah salloli shida kazalika har har ila yau ne da suka faɗa ka abinda suke magana kaga ai sallah guda biyar sai sallah sallolin yini idan ya sallaci a wato sallolin baki daya azhar la'asar magriba isha asbah to shikenan sai ya ƙara guda daya saboda zai iya yiwa kuma ita wannan sallar ita ce ita ce dama ake dafa kwantanta kaga in ya fita shikenan ya fita eh dama ai jeren giyar guda ɗaya ce ake ake ake samu aka samu ana da ita guda ɗaya ya tuna ɗaya ce ake jin cewa ta baya ce ƴan wata ta ko kuma ta gaba ce ƴan wata kun bauci wannan magana magana ce da ta kajiya fa kusan sai da muka ce muka ci abin bashi a kanta abinda ake magana salloli da guda biyu a jere majhula tani bai san su ba amma a cikin ya san cewa a cikin sallolin guda biyar a cikin ko dare ko yini amma ya riga ya san cewa ya riga ya bajar da mai cewa salloli na dare ko salloli na yini ake bin sa guda biyu in na dare ne kaga to magarba da shake nan yanzu wala iskala in kuma na yini ne to kaga an samu matsala ko kuma a lailiya ce ɗayan kuma nahariya ce kamar la'asar da magarba ko kuma wato lailiya ce ko kuma wato asuba da da isha da asuba asuba kan ga wajen ma'amu a wannan lahariya ce an fahimta to in ya zama ya bajan da to a nan abin da yake a nan shine zai salloli guda shida a jere biyar a jere sai kuma sallan da ya fara yin ta ita ba to sai maimaita ta misali suna cewa kafa da azahar ka tike da asuba sai ka ƙara maimaita asuban azaharinka da ba wannan shine abin da suke faɗa in kuma la'asar ka fara yin zaka ba ka neman la'asar kamar yadda dai ko bayani ya gabata amma dai sun fi son ka fara yin azhar saboda lissafi dan maka daidai an ji maganar su anan kaga sallah ɗaya ce da maka fila akan ta sai ƙara guda ɗaya sallah ɗaya ce ke da fila akan da ya biyar dawa biyar da da ba ya ga bar a baya cewa in ya manta sallah lailiya ce da lahariya ce da sallah ce da hariya baki da in kuma ya manta lahariya ce ko lailiya ce sallah ce biyar a ciki to shi da ma yanzu ya samu matsala cewa hariya da lailiya bai sani ba kaga biyar ne to ko maimaitawa da zai yi saboda ya fita daga ya shiga ya kin ya fita daga kofanto shine ya sake maimaita wannan salon da ya da ya safara da ita yawwa an fahimci magana ta su magana ta su nan wani talatin ko sallah ne guda uku ake bin sa saba'an to ya salace ya salloli guda biyar shine salloli guda biyar a salloli guda bakwai afwan saba'an ne salloli guda bakwai shine salati guda biyar murakkaba a jere a zahar la'asar magriba isha sannan kuma sai ya guda biyu sai ya yi su ala tabari ta farko da ta biyun da ya fara da su sai mai ta su an fahimta yawa in ala ne ya fara da su da aka sai mai ta su a nan kenan saboda mai saboda alif ihtiyaba fadiya kenan sai ce kuma wali talatin idan kuma a oke to lani warabi an nifo warabi an in kuma wato saloli ne guda hudu ake bin sa tamaniyan sai ya sallaci sallolin sa guda guda guda takwas shine su ma'anar zai yi sallolin guda biyar a jere sai ya maimaita ta farko ta biyu da uku ala tartib su ma kaga sai yayi azhar da asar magriba an ji wa hamsan da kuma iya hamsan ne wa hamsan in kuma guda biyar ne shikenan sai ya ƙara zuwa da guda biyar din sa a tisa zai yi eh sai ya zo da yin kaga ya gama da yinin sa to daga nan kuma sai ya zo da ta farko da ta biyu ta uku da ta hudu in ka hada ka guda biyar zama tara kenan shi kenan wannan mun sa malaman yi malkiya suke wannan saboda kan yabni salawatihi ala ala yaqin saboda ya gina shi akan yaqini ta inda da aka fito to ba za a je wurin Allah ta'ala a ce ana banka wasu abubuwa ba eh wannan shine abin da su malikiya suka yi shakka babu maganar malikiya tana da karfi a wannan babin wajen cewa a yi akan yaqini musamman kokwantar da ba a iya tarbiyi idan kokwantar da ana iya tarbiyi to wani ya da sashi al'amari sai a zo da shi magana sai babu Ahmad kuma hadisin abdullahi dan mas'ud kun yana masa yana masa shaida amma idan ya zama ya riga ya zama musau tarfaini ya zama ba zai iya to igewayewa ba to yanzu da maganar malikiya a magana ce wacce take ta da ƙarfi ƙwarai da gaske sai dai idan ya samu iltibasi ko kuma shi amini wannan an zama ami ba zai iya ba in ya samu iltibasi ya rikirki cewa kwakwalwa ko ya samu ami to wannan sai kenan sai mu koma wato rukusa da wasu daga cikin malikiya suke cewa ba dole bane da ba ba sharadi bane yardawa sabanin su kan sabanin su mai askari anan suna cewa dole bane yardawa kawai wannan wajibi ne na shar sai mutum da shi kenan kawai tunda shi ami ne jahili ne bai san abubuwa sosai ba to kawai salati azhar ne kawai da yawa ya salati haka asuban da sauransu ya fita ya fita wannan ababan sai insha Allah ta yi saboda shari'a an jira kai da akan sauki malam jiran ta ko da mai auren kwana daya a'a in ta hauna fara ya dama ya bada ta fita isil fawaid ai dama su ma in ta jiranta a wajen malikiya da sauran ma masu cewa za a jiranta suna cewa in ta jira haura fara daya sallah biyar da kuma shi kenan kuma wannan mutum zai fara yin habira sannan ya ta kokari kuma yana kawo yana kawo su a hankali eh, yana hada su sai biyu yawo haka eh. to wannan shi tace shi ne wannan in muka ce wa ma la yafsi hina yusalli hatta yaghliba ala dhannihi bara'atuhu wannan sai mu tsaya anan insha Allah malikiya su suna gina abin su ne akan at-tahari tahari as-sawab tahari al-yaqin su kuma wasu daga cikin sauran malamai kuma sun gina shi akan tahari al-aswab lahu Eh, to akwai lokacin da tahari al-aswab yake amfani shine muka- kamar a wajen sujudu sahwi kusan ya an ga ya amfani shi ma hadisi Abdullahi ibn Mas'ud abu da Sheikh Usaimin Tabiya ya rajahi akwai lokacin kuma da gaskiya sai an bi maganar malikiya nan sai da muka faɗa idan an sami ami to bar ami a yi abubuwa sa ka rikita shi da yawa sai kawai je ka yi yadda za ka iya yi da Allah yawa a bayan mutum in kai ba ami bane ka da ta shi kenan sai aka ko a wajen sujudu sahwi ba akwai abubuwa masu rikitarwa a yi wasu abubuwa ya ga za ka kawai kai da na koluwa shi yasa wasu daga cikin hanabila wasu kace a su gaskiya waɗannan yanda kai ko shi ko wannan to kawai a dai tsaya akan abin da manzo Allah ya sanya da sabu goma kuma kawai kawai wato a- a- a- a yi mishi shi akan ka'ida guda daya da yawa malamai sun samu dan kai kawo kan waɗannan abubuwa na so sai mu dakata nan insha Allah mun biya bashi a wannan littafin ku- ku- ku bar shi sai wata sati ku ba amma ban zo da ba zan san salatin nabi ba ko al'ara akwai mai ita eh ya nan ko ok ka gani ban ma zo da tafkira ba akwai zaki tafi zaki nabi ko to kuma ana rubuta ba zo da tafkira ba ita ba samun ta abubuwan su dan yawa sifar salatin nabi na shekul albani tsawon shekaru ina da ɗan ta'aliki da na da na rika bi haka lokacin da muke karatu cikin gidan sarkin dutse sai muka na ɗan yi ta'alikai a wasu wurare to bayan dai mun ga akwai bukata a dawo da littafin yanzu mun ga haksawa saboda tambayoyi da yake da yawa kan abubuwa da littafi ne wanda shafa albani kai ne da yawa wanda littafin rawa mamaki da zai baku ya dan shekara talatin ko da biyu ne ya rubuta littafin nan amma da tarihin musulunci ba taɓa littafi irin wannan
kake ma kaf tarihin musulunci da ake da shi tun daga farko har ƙarshe kuma ba wasu daga cikin littafai da ake jin an ce wasu daga cikin magabata sun rubuta ba amma ba- ba mu samu mun karanta ba amma da yanda ya jeranta shi wannan littafin haka yana da shi talatin da wani abu da da biyu ko abin da ya kama da wannan yau ya tunkadu da musulunci littafin da ba taɓa yi ba wannan yana ga yana nuna maka nauyin shafa albari a ilimi ko sanin har yanzu malamai da yawa sun kokarin su shi muhaka su littafin nasa su yi irinsa amma ina ba su kai ba su kai kwatan rabin sa ba balle su kai kwatan kwatan sa na kusan aiki yayi ya zara ya zara gwanduwarsa akan maganar sallar nan kusan duk abin da ya zo da shi ba mu ce babu waje da malamai suka yi dan jajja masa layi ba to amma dai yana da wahala kawai haka dan da binciken ka na kwana kwana biyu waraka daya biyu kace za ka ja ba albani layi a wannan a wannan abin da ya zo da shi gaskiya saboda yanda ya dade ya ya kalkwale sosai sai ga littafin lokacin da aka fara kanta tafi a kasan nan an sha rigima kwarai da gaske saboda littafi da kawai dole kai ne in ba so kake kamar dalili bai baka haushi na kana cikin yi za ka yi an ce to wannan gaje suna gashi wani sunan gaje da ta zo haka kuma ka maka dalili ko kusan Imam Shafi yana faɗin cewa duk wanda ya zama yana hujja da sunna to sai hujjar sa ta ƙarfi za ka ga an kawo hujjar ka kai ka ga hujjar ba yadda ka iya da ita to sai rigima kuma sai rigima yanzu lissiraha waye waye kaza kaza kaza kaza shi albani ne ya kawo ce eh, ba- kaza da ake cewa to babu shi a sunna shi da aka yi magana cewa magana sakin hannu ba kida ba a taba yace ba a taba rawaita magana ya ya saka hannun sa ba aka tarjima me tsakanin shi ne cewa ba a rubuta wasu magabata ba cewa ba a taba rawaita magana ya saka abin ne abin man takaici kun dade kuna sakin hannu ko a ce ba a taba rawaita magana ya yi ba za mu ga abin ya akwai akwai bacin rai yace ko to ko ba ihi ba malam ina da yanda suke kalmar sunan bai da lafiya a wannan malik ne ai malik ya maza Allah maza Allah ake magana eh wani ya ba ce al-intiqa ne ibn Abdul Bar eh, littafin sa al-intiqa na Eh, so littafi ne wanda yake eh, yadda za mu ga eh, an jima da karanta shi wataƙila ko an karanta shi a wasu wurare to ƙara karantawa kuma zai yi wannan saboda haka wannan katin ba- kalmar karatu wannan sabanin sake sake sabanin sauran kasuka da muka saba yi insha Allah za- za mu rika dan dako talikan da muka yi a wancan wani lokaci to muna dan ƙara dan junawa saboda kafin ya zama kamar ma iya da shari shari haka insha Allah ta'ala wannan ba littafin kala uku yayi akwai littafi al-asl wanda shi shine asalin bahasin sa in kana son ka san ko abin da ya na ilimi to ka je ka zo littafin kuma shi ma an buga shi masa kwafi eh masa hafin an buga shi da ba buga ba da ba buga ba wannan kawai ake fitarwa amma mashhur hasan da baya ya ta'aliki dalibin al- albani daga baya ya ya ta hakiki an buga to kuma a nan za ka ƙara tabbatar da shehu albani kusan mu tsakanin da bawa Allah ne dole mu mu gode masa a shehu albani da ahmad shakir littattafan su da yawa ilimin hadisi kusan littattafan su shine ba ma malaman malaman mu kansu su suna faɗa cewa su a littattafan su suka koyi ilimin hadisi duka gabanin su ilimin hadisi abu ne mai wahalar gaske ba a iya koyo saboda sai ka shiga littafi kuma mutalaha na da wahalar fahimta amma Ahmad Shakir a cikin wallafa wallafansa da shi da Shekul Albani sun kokari kwarai daga sai sama ga ilimi to gaskiya mu tsakani da Allah a Ira'ul Gani da su salatin Nabi da irin tafi irin wannan mu duk anan muka dabbala sai kuma Musa ne Muhammad da Allama Ahmad Shakir wanda su ne suka ba mu wato madda ilmiya gazira a ilimin hadisi Ah, daga nan kuma muka ci gaba da abin nan saboda haka mu tsakanin da Allah mutane sai da addu'a abin da suka yi mana ba za mu iya ba za ba za mu iya wato sakan ka musu ba to za mu karanta insha Allah za mu dinga faɗa faɗa shi da dan ta'liqatin mu insha Allah ta'ala ah ibn shaw albani ya kai ya kai muqaddim ne taba'a saboda lokacin sa akwai wanda suke kamfanoni masu son za su na albani saboda da kasuwa suka dinga hayantar sa wani lokaci ma sai ya bada abu abuga su yan can yan can in ba ra'ayi suke nan ba da ma albani ba sai su je su su su su dan yi su intatara da abin da ya rubuta wasu ma sai da suka je kotu da da albani kan wannan za ku samu duk inda yayin da albani sake littafi sai ya tsaba ya yi kalma ta wannan tsaba ya sake to zai sake dan gyare gyare da sauransu sannan kuma lokaci aka samu rubut da ake yi. da su tuwejiri su su a wannan gani sunansa bakar abdullahi abu zai da sauransu duk ya mutu raddi musamman akan wannan littafi din za ka ga to duk a nan yana yin abu da saboda za mu wuce wannan ah, mukaddimomin da yayi haka za mu shiga cikin littafin kai tsaye insha Allah ta'ala Ah, بمقدمة الكتاب الأولى مقارنة بعد مقدمة الكتاب الأولى مقدمة سنة النبي karatun da مقدمة ده يفعل الكتاب فرقه آه وقت مقدمة فرقه الكتاب مالك الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده dukan godiya da kira da sun tabbata ga Allah wanda ya fallanta salloli a gabayansa wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha wa wa- kuma ya musu umarni su tsaya da sallah din kuma wa husni adaiha kuma su kyautata yin sallah din wa allaqa an-najaha wal falaha bil khutu'i fiha ya kuma rataye rabauta da tsira da wanda ya samu khushu'i a sallar nasa wa ja'alaha furqanan bayna al-imani wal kufri ya kuma sanya sallah din ita ce marraba tsakanin imani da kafirci in kana so a gane kai musulmi da kai sallah in kana so a ga- a- a cewa kai ba musulmi da a gaba ka sallah wa nahiyatan an al-fahsha'i wal munkar kuma ya sanya sallah ita ce take hana al-fahsha da munkari wannan dai yana kawo wannan ayoyi da suka sani wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammad iya da mutum Allah tabbata da manzon da amincin tabbata da annabi mu muhammad al-mukhatab bi qawli wanda da shine Allah ta'ala ke magana cewa wa anzala ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim maka saka maka da wato ambato qur'ani saboda ka musu bayanin abin da aka sauka musu wala akwai bara'atu littita akwai ganin cewa wajen buɗe littafi kaga tun ana yana nuna maka cewa bayanin sallah yana ke sallah wajen bayanin sallah kan gurin kenan wajen maza Allah sai ka ce ba maka bayanin tun kanka tun ka aje sai ka ba wajen malamin ka ba da mazhaba ba da shi ba da shi da abin albani ke magana ne فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفه حق القيام sai manzo Allah ya tsayi da wannan aiki da aka aza masa na bayani wato cancanta tsayuwa da yi wa kada salatu min a'zai ma bayyana kullu nasi qawlan wa fi'lan kuma sallan ta zama mafi girman abin da magana ya bayanin sa ya bayanin ta a magance da aikace hatta inna hu sallan maratan alal minbar har ma wata rana akwai an samu magana ya salla akan minbari ya qumu alaihi wa yarka'u wa yarka'u yana tsayawa akan minbarin yana kuma yin rukuyi akan minbarin inda su yana kuma sai sauko kuma qala sai sai yace musu inna ma sana'atu hadha li ta'tamu bi na kai haka ne kawai saboda ku yi koyi da ni wani ta'allamu salati ai wani ta'allamu salati sai aka ce ta ɗayan ta'uda saboda ku koyi sallah ta wannan kaga wato da ya halatta in kana in za in za ku yi sallah za ka koya wa ɗan baya ah, wanda suke bayan ka sallah inda ake sallah ka hawo wani abu mai tsauni wannan saboda koyarwa saboda koyarwa bukhari da muslim suka rubuto kuma ya ce hadisin zai zo a nan gaba wa aujaba alaina al-ittiba'a bihi kuma ya wajabta mana mu koyi da shi fiha a sallah fa qala yace sallu kama ra'aytu muri usalli ku yi sallah kamar da kuma ina sallah وبشر من صلاها كصلاته ان له عند الله عهدا ان يدخله الجنه kuma yayi bushara yayi bushara ga wato ga wanda yayi sallah kamar yadda yake sallar irin sallar sa cewa yana da alƙawari wajen ubangiji cewa zai shigar da shi aljanna fa qala sai ce kham salawatin sanadina guda biyar iftarabahunna iftarabahunna Allah azza wa jalla Allah ta'ala ya sallanta su baki daga bayi man ahsana wudu'ahunna wanda ya kyautata alwalan wannan salloli wa sallahu na lokacin da kuma ya sallace su a lokacin su wa tamma ruku'ahu in ku abun da ya kuma kyautata ruku'in su ya cika su wasu judan da kuma sujudan su wa kushu abun da kuma kushu'in su kada lahu ala Allah ahadun an yaghfira lahu wa man lam to ya da alƙawari don ubangiji ubangiji lalle ubangiji ya zata maka sai ya fi mishi wa man lam yafa'al duk wanda bai aikata sallan bai cika ya cika sallan yanda ya kamata ya cika laysa lahu ala Allah ahadun in sha'a ghafara lahu wa in sha'a 'adzabahu to ba shi da nan kaurin ubangiji in ya ga dama ya mishi gafara in ya ga dama ya mishi azaba wannan sai malamai sun hujja da wannan hadisi wajen cewa wanda ya bar sallah bai yi ba to ba ina ta kalma shi'a to amma kaga wannan ai cewa aka in wato in yayi in ya cika sallah wannan ana magana ikmal ne cika sallan shine idan bai cika su yadda ya kamata ba kamalan sallan kadan wajib na kamalan ba a samu ba ba yi ba ai wannan shine hadisin ke magana sabanin wanda ya yi hujja da wannan wajen cewa wato mutum ya bar sallah ko ya tahawuna wa kasala ne zo baya yi da kuma yana da imanin sa ina ta kalmar shi'a magana ce ta sabai tsakanin malamai amma dai magana ibn taymiya tace magana mafi inganci akwai yanayin barin sallah da aka yi to babu imani saboda babu yanda za a yi kace za la ilaha illallah ko babu soyayya babu wani girmamawa ko babu wani rankwafa ko da suna gaban wanda kake cewa kana so ne shi ubangijin baki da to kuma alama da ake gane cewa kana son ubangiji ko yaya shine aga kana kana risana masa to alama kuma ta kusa kuma ta ce sallah to yanzu ba Allah ya baka lokaci mai yawa kuma baka taɓa ubangiji ruku'i ko sujada ba to wannan zai wuya ya zama an samu a zuciyar mumuni sai dai a samu abin zuciyar munafiki ko kuma kafiri wannan shi abin da ibn taymiya ce magana to mu je mu je wata ila zamu tariki ko wata hadisin muka zo sati mai zuwa wa ala alihi da kuma alayansa wa sahabi da sahabbansa al-ashqiya al-barara wanda masu takawa ko nagartattun mutane sahabbansa adadi na kanu ilaina ibadatu wanda suka takalto mana wannan ibadan ta sallah wa salatihi da ibadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa salatahu da kuma sallarsa wa aqwal da kuma magance magancensa wa af'alahu da kuma wato ayyukansa wa ja'aluha wahdaha lahum madhhabun wa qudwa suka sanya sallan manzo Allah ita kadai ita ce mazhabin su ita ce abun koyin su ba sallan wani malami ba ba sallan Abubakar ba sallan manzo Allah wa alaman haza hadwahum da kuma Allah ya salati ga wanda ya bi gurabun su ya bi dauran su ya bi sawayen su wa salaka sabilahum ila yawmil din ya bi tafarkin su har zuwa tashin alkiyama wa ba'd to sai mu tashi wa ba'd to bana gode shi shekul albani ce sosai alqawaid alfiqhiyya da ibn uthaymeen mun samu dama ma lokaci za mu sa za mu sa littafin su dai na hajji insha Allah hadis hadis hadisin jabir da ya har hada shi ma dai yana nan da wannan shafa albani fa yayi hidima wallahi amin amin za mu tashi bai tasi a wani arba'in ko yawa sunan ne wa kulla ma yunkiru al-hissu inna'a سماع دعواه وضده اسمعه ناكو ياتي وكله كو كو كله awa wato shi shi ma mawallafin shi ya ce shi a yanda ya abin sa wa kullu ya halatta a al-irabi amma shi ya ce yanda shi ne wa kullu sai zama muta'allidu da inna ai inna kullu ma yunkiru al-ism shi maf'ul bihi ne kun bayyana shi haka yace saboda haka yanda ya dama kala shi a can ibn Islam yana cewa wa kullu ma yunkiru al-ism na'a sama'a da'awahu wa biddahu sama'a inna wato ka hana kulla ba ya ke da hissu in wani wanda ya zo yin wata da'awa wacce take a ɗabi'a ɗabi'a na gani ko na ido ko na taɓawa ko na sansana to yana kore shi shi ne alhissu abin da yake yunke da hissu ɗabi'a tana korewa baki ɗaya sama a da'awa ne zo ya to kai in kare in kare alƙayyar ta kafa wa muni ba mai daba sama a da'awa karka ji wato da'awarsa iya zo yi wa bidda husna amma kishiyar haka to ka saurara alqaida ta tasi'atu wa wal arba wannan qaida ta 49 wa hiya min alqawaid al'amma ya tana cikin qaida ji gaban mu fi da'awi abda'awi da ake yi anna kullu ma yunkiruhu al-hissu shi da abinda wato hissi wato abubuwa da tasiri ogas din nan naka guda biyar suka yi inkari suke ba zai yiwu ba la tasma'i fala tasma'i da'wa bi fihi to karka saurare wani yazo kace yazo yi da'awa akan wannan ka masa alƙalanci karka yadda karka yadda da wannan ya ali alqadi ya dafa alqadi alqadi la yatafi ila da'wal mudda'i ba zai juya ya kula da da'awar mai da'awa ba fi zalika wala ya tamu bi zai kula da shi wala ya fa'u bi ra'sa kar ma ya daga kansa wala inda a shakhsun lahu 20 sana inda wani mutumi mai shekara 20 yayi da'awa anna shakhsan lahu anna shakhsan lahu ahadu lahu ahadu 10 sana ibn lahu sai ce yana da wani da an nasa kuma shekararsa goma sha ɗaya yace ɗansa ne shi don haka wani ya ɗauke masa ɗan a bashi ɗansa fa innahu la tasma'u hadhihi ad-da'wa to la ta'awuna da'awa ta sa ba لأنه لا يمكن أن يولد لشخص من تسع سنين saboda ba zai yiwu a samu mutum shekara shekara kuma ya ce ya haihu ba ko idan da misali namiji ake magana ba wata ba namiji ake ba wata ba mace wannan a tarihi ana iya samu an samu ko ta shekara bakwai ma a tarihi da an aure su ba kuma an take su duk wannan magana banza ce da sakarci wasu ke faɗa sun sun ce sun sun hada a auren wuri su kuma sun je suna kamun yara yan shekara hudu suna aure me a auren suna kwanciya da su to da fasu kai ne su a dare su yan stein wai suna su estin kama da wannan gari da al'amari shine dai abin zai wuya ka ga dan shekara kada ya balaga kama yanzu idan muka kaddara wani ya biya ya allura kusa ana iya allura fa da allura a samu abinci a yi waye da shekara tara ya zama har ya gemu ya gemi ba yana iya wato mafarki to wannan zai iya zama inda wannan shi ke na sai a ji da'awansa amma idan babu wannan inda a dabi'a ce wannan shi ne abin da ibn Isaim ya faɗa to shi dai yana ya kawo maka misali na shahi dai shine idan mutum ya zo da wata da'awa wata take a dabi'a a san ba zai yi ba misali sai zai ce ya zai ce bayan gashi shaidu sun tabbatar cewa a najeriya yake a daidai lokacin da ya ce wane da yake masa bashi wane da yake masa bashi to ya haɗu da shi a saudiya kuma ya bashi bashinsa sai kuma masu shaida suka shaidan cewa daidai wani lokacin da ya faɗa karfe biyar rana to a lokacin ma yana wajen taro taron daura auren abokinsa wani kuma shaidu ma sun ganshi gashi ma ga hadda waya waya an dauke wutarsa to kaga alhisu ba zai yiwu ba ba zai yiwu a ci a dabi'a ba sai dai inda zai bayar da ci a dabi'a aika to wannan kuma ta magana ce da ba amma dai shi ce shi ya bayar ya riga ya bashi bashi shi shi kuma ya ce mutum bai bashi ba kuma zai wani da'awa da'awa fare ba to wannan a wajen alƙali a ba za su saurare ka ba ka je kawo shi kuɗi shi kawai ka kawo mishi kuɗi shi saboda saboda shi shi shi shari'a an kawo baka shari'a alƙalanci an gina shi ne akan abin da yake shi ne al'adar na rabi a mutane na al'adar mutane abin da aka saba gani al-ma'hud ba wai abin da kai ba ka saba ba ba za ka baka ba abin da kake kai ka aura wani aljana ka aura ko aljani ka aljani a wajen ka shi ka aika yaje ka duk wannan mura ne da wannan ba sai ka baka gashi kudin shi ba sai kake ka hulɗa da shi ka zama wani wani da awai a nan kano ba shekarun baya shekarun baya da sai su ala ba aka yi ta da abubuwa da yawa ba lokacin da ya zai ta iya ta wannan alƙalanci ba alƙalanci nan su ne kilaba su ne waye a kan gaza a rediyo a lokacin ta ganin su hali akwai da'awa to Allahu Allahu akbar an dai tafi وكذلك لو ادعى ان شخصا من المشرق اعتدى على شخص من المغرب yace haka zalika da zai da'awa cewa wani mutumi a gabas ya yi ta'addanci ga wani mutumi wanda yake ya mafaɗar rana wato a yamma wa huwa hina i'tida'ihi mawjudun fil fil maghrib shi a lokacin da a lokacin ta'addancin nasa yana yana gabas kan yana wato yamma din amma kuma shi ya ce yana gabas aka masa wannan a lokacin kuma shaidu sun tabbatar yana kuma yamma فإن هذه الدعوة لا تسمع أصلا أنت ولا أدرى ما سؤال ثاني شبه لأنها تخالف الحس سبب هنا ما تأمى وسؤال الحس والحس شيء أظن أكثر سابقا جاء على عادة إذا كان سابقا إذا بتقع وإذا بعمل هذا الشيء المعروف شيء الحس أن ذلك وضده اسمع ما أظن إنك ما ونبت كثورة على كثورة دعوة أما ما كان بعيدا أما أظن إنه بعيدين كوي لكنه ممكن أمر يفاروا فإن الدعوة فيه تسمع وأنا ما يسمع الدعوة ثم ينظر لما يقتضيه الحكم في- فيما بعد sannan sai a duba a gani a ga hukunci abin da hukunci zai hukuntar daga baya min majalisin na shaidu au na kule ko kuma wato a yi wato hukuba au na auzali ko abin da ya kama da wannan za mu iya shiga ko kuma bar wannan kada mu bar shi wannan bayyinatan alzim li kulli muddain wa munkir wa munkiran alzim yaminan tubi sai mu bar shi anan insha Allah to wannan kai- wannan ka'ida ce ah, ka- ka'ida ce da malamai ke cewa alƙalanci ana gina shi ne alal ma'ahu saboda haka duk wanda ya zo ya kawo ya yi rasa da'awa khilafin ma'ahu to ba za a karɓi masa ba wannan a kan shi shine ma da yake wannan yake wannan magana da kuma akwai akwai nasoshi da yawa suke suke suke wato bayyana da haka daga cikin nasi da ake gina abin alal zahir ma shi wannan ba alal ma'ud ba shine maza Allah wani lokaci yana gini ne akan abin da ya bayyana masa ba abin ka abin da ya sani ba shi ba ka abin da ya sani ba ko da kai kasan cewa wani makarici ne amma dai da ya zo shi zo da shaidoji to shaida wani da alƙali kai zaka yadda da da wani shaidan ne sai dai shi kuma wata ya tabbatar kuma ya ci wuta malmalin ba kasan wasu tunanu ne sun iya sun iya daura barawo ba sun iya daura mai kaya barawo ne amma sai amma sai daura mai kaya fa ba shi da abin sa ga shi mutane ba a sai tsoron Allah Eh, ka- ana zama zama suka ji wani ya zo maka ya ce ya ce kirista ji ya zo ya ji wani babu tsoron Allah haba
Jirgin ma biyan sa ake.
ai daban daban takaici alamun ta ko za ku ji nan da muka ɗaya za ku ji nan da muka ɗaya to za muka ɗaya eh da tare din nan ina to shafi na nawa ne ko an kawo shi Ko- wajen walima muna ya dan saba ba zai zan gan shi as-sunna fil walima ko to na uku to a salif na uku sunna a walima shi kwalmani cewa na uku an yi walima an yi walima bi shatin in zai walima ya walima da yar akuya haka au akfara ko abin da yafi wannan in wajen sa'a idan ya sami dama Eh, wannan shi ake bukata So, su su su a can lokaci su walima galibi an ana yin ta da nama ne to mu kuma da yanzu sai dai a yi shinkafa sai kaza a sama Eh, yanzu da tariya kai yanzu ya walima tariya eh Allah Allah ne ko to abin da zai yi ba kun yayi kowa ya abin da yake yi eh to da hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisi Anas Allah ta'ala ya dade shi inna Abdurrahman bin Auf qadima al-Madina Abdurrahman dan Auf ya zo Madina fa aka Rasulullah bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al-Ansari sai manzo Allah ya kulla da wata tsakanin shi da dan uwansa da Ansari shine Sa'd ibn Rabi' fa talaqa bi Sa'd ila manzili sai Sa'd ya tafi da shi gidansa fa da abi ta'ani fa akala sai kawo ita kawo abinci suka ce fa qala lahu Sa'd sai Sa'd ya ce ai akhi ya kai dan uwana أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية أكثر الأنصار مالا لأن نفي فنسارا يوم دوكيا فانظر شطر مالي كدوبا ذنب دوكيا أنا فخذ كدوكا وفي رواية أتى رواية هلم إلى حديقتي أشاطرها أشاطركها لو مجي لمبولا لمبولاتا سي باك نبي وتحت امرأتان لقد لا أقول ما تابو نبي وأنت أخي في الله كما دعوا ولا لتور الله لا امرأة لك كافرة ذاك دمعتها انظر ككلا كبنتك أيهما أعجب إليك وتتبقى أنت مكة ka san me hali ka gaya mu ka gawa ka nuna min ita ko ka gaya ka ambata mun sunanta hatta wa talliqa halaka sai in saka saboda kai fa idan qabat iddatuha idan ta gama iddanta fa ta zawwaja sai ka aure ta kaga wata wannan nan na baka sahabbai soyayyar Allah ta ce ita ce a gabatarwa ta kowane hali namiji bai cika san wato namiji akwai wasu abubuwa da ba ta ka tarayya da shi kwata kwata namiji duk yanda yake da wato sake al'amari ba ta ka tarayya da matansa in kace zaka da tarayya da ko da ku ya taba auren ta ne ya saka in za ka aura za ka ji yana dan maka wani kai yana wani kai kai kai kai to to za ka ji wani iri haka eh sai tabarin inda mutuwa aka yi ko wani abu makamacin haka sai ka ga kana son wani ya rike maka su ko da mutuwa kai dai kana son wani ya rike maka su to to wannan shine dabi'a amma yadda haka kaji yanda wannan sabai saboda sun gabatar da labarin ubangiji za ba ba ta kuskure bane da ma dai kuskure su in kai kwatanta shi da fijan bai waɗannan abubuwa za a ga wasu abu ne wanda nake wato bai kamata ka tsaya ka aibata musu a saboda shi ba faqala abdurrahman sai abdurrahman yace la wallah yace a ba ai haka ba barakallahu fi ahlika wa malika yace to Allah ya maka albarka a dukiyanka da kuma iyalanka da dukiyanka dalluni ala suqi kuma dalluni ala suqi nuna mun kasuwa fadalluhu ala suqi sai suka nuna mushi kasuwa فذهب فاشترى وباع سيدي يسيا يسيا ورد حديث مريبة ثم تابع الغدوة فجاء بشيء ثم تابع الغدوة ثم جاء بشيء من عقد ليه عقد إيه عقد ولا أبو تيني لكن يا فلا لبن مجفف يا ذي مستح مستحجر يطلق به galibi dai za ku gani gani ana yin shi a cikin in ko duba ko youtube za ku gani suna yi wani abu ne da ce kamar tuwa madara haka suna hada shi da abubuwan da dama watakila ma da da mata yamma za su kamar cikin yi haka amma dai suna suna mashi hada hadi haka dan da su koya da wani koya zo da a to ai kaga ba ba ba ba hada yin shi zibban bane to haka ne haka ne gaskiya ثم تابع ال... wannan abin da sai a baraka ne baraka ta dubawa lokaci ya yi to ko mutum ta na'am gashi sun ce al'aqid labanin mujaffaf yabis shine wato wato madara ko nono da aka busa kamar dai tuwon madara dai haka dai haka dai suke yin abin da na in kuka duba ko YouTube za ku ga ya suke yi wannan fashtara wa ba sai ya saya ya sayar wa rabiha ya samu riba kuma ta ba al-ghuduwa sannan kuma sai ya ci gaba da yin sammako zuwa kasuwansa wannan ke nuna muku cewa albarka ta da sammako albarka ta da sammako don da yake kwanci abin sa sai ga ta take yake tafiya to in ya je da sabar rana fa ja'a bi shay'in min aqif wa sami wa saman sai zo da wani abu na shi aka yi shi cikui din da kuma wato mai kada afdalahu wato ya rage fa ta bihi ahla manzili sai zo wa mutanen gida sun malabi ma sha Allahu an yalbasa sai ya zauna kwatan kwatan abin da ubangiji ya ga dama ya zauna fa jaa wa alaihi wa alaihi rub'u za'faran sai ya zo yana a jikinsa akwai wato kamar turare na za'faran lat'un min khaluq wa zalika min fi'l al-arus wannan suna yin su ne a lokacin da mutum ya zama ya angwance sai sa wani tare da suke gane ba fi riwayatin wabar min khaluq wabar min khaluq al-khaluq shine turare ne turare ne suke amfani da shi duk ma'anar su da da da shi rid'u rid'u za'faran nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mahi mahiyam wato wannan kamar yana cewa ma sha'anuka kalmatu istifhamin ce game da gashi shi albani ya faɗa kace me ya faru haka kamar a to aure aka yi wannan yana yana wasa yana tambayar sa fa qala ya rasulullahi ya mazala tazawwajtu nayi aure ne tazawwajtu imra'atan min al-ansar na aure wata mata wata take balansariya فقال سيتي ما أصدقتها لكما تنسداكي قال وزن نواه لا بات وزن النواه من ذهب da shi a shafa albani yana cewa annawa ismun li khamsi dirahim in suka ce nawa wato ma'aunin nawa wato dinari ne guda biyar dirhami guda biyar shine wazanin sa abinda aka auna shi ya kai wato dirhami guda biyar to shine sai suke kiran shi da wato wazmin nawa min zahab na zinari to gashi nan shawal albani ya yi wasu magana cewa wasu sun wani fasara wanda ba wannan ba qala sai manzo Allah ya baraka Allahu laka to Allah ta'ala ya maka albarka a aurenka aw limu walau bi shatin kai walima koda da akuya ce fa ajara zalika sai wato manzo Allah ya ya wato bashi izini kan wannan din qala Abdurrahman fa laqad ra'aytuni walau rafa'tu hajaran yace na kuma gani ko wato dutse na daga in nace zan juya shi in samu kuɗi la rajatu an usiba tahtahu dhahaban aw fidda danayi wato fatan daga baya ubangiji sai ya maida mu wannan dutse riba in samu wato wani karkashin sa in sami azurfa ko zinari zinari ko azurfa saboda albarka da Allah ya masa da kuma iya juya kasuwa sanan da iya juya kasuwa qala anas sai anas yace laqad ra'aytu qusima li kulli mar'atin min nisa'i ba'da mawti mi'atu alfin dinar na ga lokacin da aka zo da banin gadan sa umurin ta kawai kowace matarsa an bata dubu ɗari na dinari mi'atu alfin dubu ɗari na dinari aka bata su da dinari kaga ba dinari ashirin shine shine nisabin zakka to ashirin so biyar bala kowace mata kuma sumuni sumuni fa guda ɗaya ne fa aka bar shi ɗaya one over eight na dukiyarsa aka raba musu wani kin da baka cewa Abdulrahman bin Auf ya bar ya bar dukiya mai yawa kwarai da gaske yace wa ala anas hadisi ya tabbata daga Anas radiyallahu anhu aiban ma ra'aytu rasulullahi awlama ala imra'atin min sa'i ma awlama ala zainab ban taba ganin manzo Allah yayi walima ga matansa ba yanda yayi ma zainab fa inna hu dhabaha shatan a lokacin ya yanka akuya qala sai yace az'imhum khubzan wa lahman hatta tarakuhu a yace qala ba'amhum khubzan wa lahman sai yace yace ya wato ciyar da su da gurasa da nama a hade inda dai muke yin nan hatta tara suka ci an sai da suka bai shi Allah ta'ala ya albarka abinda abinda wato aka samu mazalla ya sa aka yanka musu sai mu tashi akan jawazul walima bi ghairi laham ya halitta ayi ba tare da ba tare da ba in ayi ma nan babu laifi
ta ɗaya daga cikin tawoyi ke na kasuwa eh wanda business kuma na bi eh mazalla ya ya addu- ya addu'a da wannan sammako eh sammako na da da amfani kwarai da gaske na eh
ai ko aiki za ka tafi da ka tafi da kuma ka tuna ma lokacin da eh, da da- da ake service yes in ka tashi in muka tashi nan da safar ko kafin ma asuba to sai ka gani kafin to masha Allah sai ka ga kafin kafin al'asar kai an yi awanni da yawa to ka dada lokacin ka tashi har kai ka aikin ka duka har zuwa lokacin al'asar sai ka ga ai ni ma ki ga ba ta ni eh, ba karma aiki ya kai ba ina je ka ina ta in karfe shida na ka ta ku ita to ka ji ko gobe kuma ya ka ji a cikin ne ba to haka abubuwan suke mu kuma sai da dala ila kan ta a haka na gida a ta kuma amma ne to ba abin da ke kashe ke kashe abubuwa irin irin irin mutum ya kwanta da saurin da eh wanda kuma mun saba kaga da ni ba ban saba sai lokacin da muka muka muka gama makaranta to amma yanzu wani lokaci duk lokacin da na ga dama na kai bacci na in na gaji kawai in bacci na in san ban lafiya da dare ina ina abin nan ai hisul muslim no na sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani babu ana kuma babu mu kanta mukaddama kawai saboda yanayin tafiyar lokaci sai mu bai shi kuma na ga akwai tabiyatul muta'allimin ba shi ban zo da shi ba المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره dukan godiya da kiran tabbata ga Allah muna neman muna gode masa muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa masa salati a gare shi wa ala alihi da kuma mutanen gidansa wa sahabi da sahabbansa wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmin da wanda suka ji sai ta har zuwa tashin kiyama wa sallama ala kana amintar da shi tasliman aminci kafiran mai yawa amma ba'du bayan haka ba za mu kasarin wannan wato a takaitawa ne in ka sato na takaito maka min kitabi daga littafi na babba azzikir wa du'a wal iladu bil ruqa min kitabi was sunna sunan tabin kenan zikiri da addu'a da kuma magunguna da da kuma rukuya da aka samu daga kitabu da sunna shi dai yana damunsa wato shi wannan mawallafi duk wasu abubuwa da mu- yake yake- yake damun mutane shi alqabani sa'id ibn wahab ibn ali ibn wahab alqabani ya yi kusan ɗalibin shek bazu ne ai ba ai asiri ne za ga duk wani littafin sa in yi wani ɗaukar za ga wasu abubuwa wasu kabaya ce wasu suke suna da suna ta al'umma kai tsaye shi haka kuma Allah ta'ala ya ya sa wala wala wanda suke ya kasance fi qismal azkari sai na wato takaita bangaren wato bikirai ne ya kula khafifal hamli fil asfari saboda ya zama mai saukin dauka yayin tafiya ba ka dika tasattu ala matnal zikiri ni na takaita ne akan matanin shi matanin asalin text din na wato shi zikiri din waqta fa fi taqriri zikri mazdarin aw mazdarin ma wujida fil asli yace na kuma wajen wato in takarijin faɗa maka wayan ta a cikin malamai wannan addu'an faɗa maka kawai wato mazari guda ɗaya ko mazari biyu abin da aka samu daga cikin wato asalin littafin kuma na arada ma'rifata sahabi wanda ke san sahabin aw ziyatan ko ƙari fi takariji wajen takarijin san suwaye suka fita fa alaihi birzu ila al-asl fi kuma zuwa ga asalin littafin wa as'alullaha bi asma'ihi wal husna ina ne roƙon Allah ta'ala da su ina kuma tawassuli da sunayensa kyawawa wasu fatil ula da kuma sifofin sa madaukaka an yaj'ala wa khalisan li wajhihi al-karim sanya shi tsantsa ga fuska dan neman fuskar sa ne mai girma wa an yafa'ali bihi fi hayati wa ba'da mamati kuma ya amfana da ni da wannan littafi da na rubuta a rayuwata da kuma mutuwata wa an yafa'a bihi man qara'ahu ya wato amfana da wanda ya karanta shi aw qaba'ahu ko ya taimaka wajen tabba'a shi ya publishing din sa kenan ya buga shi aw kana sawan fi nashidi ko ya zama sanadi ne wajen yada shi kamar yadda ya da yawa kofi ya raba inna subhanahu waliyyu zalika shi ubangiji mawajibin haka ne والقادر عليه هو من يكون كهكا وصلى الله وسلم على نبينا محمد أمنتي تبتا دا على تعالى يا أمنتي كم يا سلاتي كم يا أمنتي بأنه محمد وعلى آله وصحابه لهم أصحاب على أثر أصحابه وأنت جاء بإنسان إلى يوم الدين سكا بيوسف كيف تتاوى يا رب توانا دولة يقول لك بتارا شكا على وكينا هدو بتارا نبونا فوتن فوت سابق أي أنجما فوقو talatin da wani abu ya rufe wannan kaga wani zafin ya dade kuma wani yana baka cewa ubangiji ya karba saboda gashi duk ya yi ma ma al'azkar na imamu na wawir taya san yanzu ma ba a karanta al'azkar sosai sai wajen wajen malamai amma kaga shi wani tafin nasa har yanzu yana da kowa buni muni kaji an kaddama shi zuwa yare da na yare da yaruka da yawa a duba wani ishirafi suka yi ishirafi suka yi su eh su uku ne suka yi awon eh suka yi ishirafi ba amma su waye suka fasara namu akwai suna a rubuta suna a ƙasa wanda ya fasara da hausa eh to banda shi ko akwai na turanci da wayar sauransu duk suna nan a za mu karanta alkaba'i na imamu zahabi na sharha ne مقدمة أصول التفسير إن ابن تيمية أنا جنام بين ابن شريح لا أقلام جمع لا نكون أقوم بلغة مثلا لا لا لا أجمع ولا وارم وبي سو أقوي أبن دا شيخ ابن تيمية ياجا كاتم سوسي مكما نكون غاو منتي نبو منغما تدي فاتا تكون من جاء أبن كاتم سوسي الكبائر إمام الذهبي إمام الذهبي يا ربو تاسلسة محمد ابن عامر ابن عثمان ابن قيناز الذهبي ya fi ɗari hudu da arba'in da takwas ɗari bakwai da arba'in da takwas bayan ɗari bakwai da arba'in da takwas malami ne malamin hadisi da can farko al'amarin sa malamin qur'ani ne malamin qur'ani ne babba sosai da kirawoyinsa da kuma sanin abubuwa na da ke alaƙa da ulumul qur'an daga baya kuma sai karkata ilmin hadisi ko ubangiji yayi shi shi ma umda ne a wannan baba saboda haka ya haɗa ya ci biyu shi duka yana da wani ne masu kyau masu abu da galibi rubutansa ɗalibai ne manya ke iya dubawa sirra alamin nubala tarihul islam nizam na itidal wanda shi ne rubuce-rubucensa da ya yi amma rubucen shi na ƙasa kusan wannan alkaba'ir ne kawai ake da shi wanda za ka ce ya rubuta sai kuma al-ikhtisari da ya yi mai littafin kitabul ulu wanda yake nuna uluwar rahman yake nuna ɗaukakan ubangiji don ba wannan ba za a kusan littafansa duk manya ne ba a iya dubawa sai sai idan manyan dalibai ne haka na ilimi to alkaba'ir ya rubuta su saboda ya faɗi hadisai da ayoyi da suke da alaƙa da manyan laifuka kaba'ir duru to da kowace kabila sai ya fara da ita sai ya kawo aya da hadisi haka da kuma manganin malamai haka sai ya wuce to akan wannan ya ya yi littafin nasa za mu kanta shi ma ko mukaddima ne sai mu bar shi to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalim babu udwani sai ga azzalimai wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad salati da aminci tabbata ga shugaban annabi muhammadu sayyidul mursalin shugaban manzanni wa imamul muttaqin kuma shugaban wato masu takawa wa ala alihi kuma da kuma aminci tabbatar da kuma salati ga mutanen gidan sau sahibi da sahabban su ajma'ina dukkan su amma ba'du bayan haka fa hadha kitabun wannan littafi ne mushtamal mushtamilu ala dhikri jumal min al-kaba'ir wal muharramat wal manhiyat wanda ya kunshi wasu abubuwa da suke da alaka da manyan laifuka da abinda aka haramta da abinda aka hana al-kaba'ir in aka ce al-kaba'ir bana Allah wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah wal athar an salaf as-salihin shine abinda Allah ta'ala da manzansa suka hana a cikin kitabu da sunna da kuma hadisai gurabu da ake samu daga magabata na gari wa qabban mana Allah ta'ala fi kitabil azizi liman ishtanaba al-kaba'ir wa qad ba min Allah ubangiji yayi lamuni a littafin sa mai girma madaukaki ga duk wanda ya nisanci manyan laifuka wal muharramat da abinda aka haramta an yi kafira anhu sagair ya kankare mishi zunubansa min sayyiati da kuma kankare mishi zunubannin zunubai da ya aikata لقوله تعالى saboda faɗin Allah ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuna ne santan mafi girma abin da aka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku anun laifin ku wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma mu shigar da ku mashiga mai girma faqad takafala Allah ta'ala bi hadha an-nafs lalle ubangiji yayi ya wato lamunce da wannan nafsi ya lamunce liman tanabal kaba'ir ga duk wanda ya sanci manyan laifi an yi dukhalahu janna ya shiga da shi aljanna wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون wanda suke nisanta manyan laifi da kuma wato alfasha kuma idan suka yi fushi suna gafartawa wa qala ta'ala al ta'ala kuma yace alladhina yashrabu laka bayna ithmi wal fawashi illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira yace wanda suke nisanta kansu daga manyan laifuka da kuma alfasha illa lamam sai da kuma kalin laifuka alfi lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangiji ka mai faffadan gafara ne kaza kamar yana cewa zai gafarta masa kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yace as-salawatu al-khamsu salloli guda biyar wal jumu'atu ila al-jumu'a da jumu'a zuwa jumu'a wa ramadan ila ramadan da kuma ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainahunna suna kankara abin da aka yi tsakankanin su na zunubai idan tuni batil kaba'ir mutakar an nisanci manyan laifuka wa ta'ayyana alaina al-fahsu an al-kaba'ir ma hiya kaga anan tunda an ce maka ne ta manyan laifi za a gafarta wal kanana sai zama wajibi akan waje mai bincike akan manyan laifukan me su لكي يجتنب على المسلمون ثورة مسلمين سنسنشيسو ووجدنا العلماء رحمه الله تعالى قد اختلفوا فيها sai muka samu malamai sun yi saɓani akan ma min kaba'ir su nawa ne hiya sab'un bakwai ne fa qila wa suka ce hiya sab'un suka ce bakwai ne wa ihtaju bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam suka kafa hujja da faɗin manzo Allah ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci manyan laifuka masu halakar ba guda bakwai fa zakara minha ash-shirk billah ya ambaci shirka da Allah wa sayyi da sayyi وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق da kuma kashe rai ba tare da gaskiya ba tare da wato wani haƙƙi ba wa akil mal yatim da kuma cin dukiyar maraya wa akil riba da kuma cin riba wa tawalli yawm az-zafi da mutum ya juya baya lokacin yaki wa qatl muhsanat al-ghafilat al-mu'min da kuma jifan wato muhsanai mata yawan da suka tangagu rafkanannu ga alfasha wanda suka tsaya ne akan imanin su kawai da sallolin su a jaji su abinda ba zai ba su gani ba wannan yana daga cikin manyan laifuka guda bakwai da mazalla ya faɗa a wannan wasu da sun malai suka ce to bakwai nan su ne amma haka mazalla shi ne ce su ne guda bakwai kadai ba shi dai kawai ya ce ku nisance daga cikin laifuka guda bakwai wannan shi ne abin da ya faɗa wa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗa hiya ila 70 aqrabu min
ya da ila kawai cikin ba
wannan yana cewa ibn abbas yana cewa a bashi a saba'in ya fi daidai akan ma bashi ya fi kurkusa akan bashi a bakwai bai faɗi ruwayan ba amma ruwayan ta ce musulun na abdullahi sana'ani ruwaya ce da yake ruwaitowa ta hanyar abdullahi ibn tawus daga babansa tawus ibn kaisan daga daga ma'amar daga abdullahi ibn tawus daga tawus ibn kaisan daga ah, wato shi abdullahi dan abbas da kuma ina zamanin kuma wato ma'amar ya fitar shi a cikin jami'insa wa amma kusan ma- jami'u ma'amar da musallam a haɗe suke a haɗe suke a waje guda amma an kashe littafin za ka ga yana can ƙarshen littafi da dai kusan abu ɗaya ne na a ce tare da musallam yake wa sadaqa wallahi ibn abbas sai yake cewa wallahi abdullahi ibn abbas ya yi gaskiya ta wuce bakwai nan wato kaba'ir sun wuce bakwai nan wa amma alhadithu amma dai kaga wannan hadisi da ake magana fa ma fi hasul kaba'ir a ciki babu inda aka takaita kaza kabira akan guda bakwai cewa aka yi kone santa abubuwa guda bakwai kuma ba ce an takaita su ba wanda zai tajihu wa yaqumu alaihi dalilu to abinda dai yake daidai wanda dalili ke nuna yake goyon bayansa anna mai takaba shay'an min hadhihi al'azaim duk wani wanda ya aikata wani abu na waɗannan manyan laifuka mimma fi haddun da a cikinsa akwai haddi fi duniya a duniya kal qatl ko aka ce in kai a kashe ka wa zina da kuma zina wa sadiqa ko kuma sata aw ja fi wa'idun ko aka samu akwai wani razani da ubangiji yayi na rufin azaba fil akhirah ala akhirah min azabin na azaba aw ghadabin ko fushi aw tahdidin ko razani cewa ubangiji zai yi wani abu a jira a gani zai yi wani abu aw la'anin ko yayi la'ana yace ubangiji ya la'anci mai yin kaza aw la'ana fa'ilahu ko kuma ubangiji ya la'anci mai yin sa ala litani nabiyina muhammad harshen annabi annabi muhammadu fa ina haka da to ya zama kabira wannan shine abin da muhajjiquna suka yi magana akan kabira kabira shine duk wani abu da ita akwai wani wa'idi ko azaba ko la'anta akai Ah, wannan shine shine abin da khulasan abin da malamai suka yi taqiqi irin su ibnu taymiya ibnu qayyim da kuma azhabi shi ma kaga nan ya bi bayan su wala budda min taslimi anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd kuma dole a sallama cewa wasu daga cikin manyan laifuka ai sun bi wasu shirin shirka amma ya yake da kashe rai ba shirka mutum ya ce zai zai ma ubangiji kini amma dai yake da kashe rai ba kashe rai kasa yake da shi amma kaga dukkan sun shiga cikin ma'anan kabira ala tara ba ka gani annahu sallallahu alaihi wasallam adda shirka billahi min al-kaba'ir ubangiji mazalla ya ke daga shirka da Allah daga cikin manyan laifi ba anna murtakibahu mukhalladun fi an-nar duk da wanda ya shirka zai dawama ne a wuta wala yaghfiru lahu wala yaghfiru lahu abadan ba za a yabi mishi ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala ai ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika amma duk da haka ma sai ya kiddiga shi a cikin manyan laifi kuma ya kiddiga waɗanda kuma yana iya yafewa ana iya yafewa ko da mutum an mishi azaba daga baya shiga aljanna ba zai dawo ba kamar su kanabi kamar su kaza kaza in mutum ya shiga wajen zai fito saboda haka wasu daga cikin manyan laifi wasu sun fi wasu ya ne tsaya alkaditul ula to mun bashi ada da da eh eh na wannan ne wannan eh aula ana fa'ilahu ko kuma aka aka yana aka Allah ta'ala ya la'anci mai aikata wannan laifi ala lisani nabiyina Muhammad fa innahu kabira yafi fa innahu kabira in kace annahu ba zai abu fa innahu kabira eh ai yana ba da labarin cewa to ya zama kabira kenan eh da abin da bangiji ya la'anci mu yin sa arsha annabi ta ya zama kabira eh in laka ita kuma inna din sai zama jumla ce musa'ana fa innahu kabira Eh, to ta fi kira ko to kan zaka duba ko mutum inda muka inda zamu tashi to wanda ne ba zo da shi ba wannan shine tawabu an zamu tashi mun shiga ciki koko da iya nan zamu tashi to at-tawabu an-na'atu thani sifa ta biyu da ake son a samu a samu din ya harka ta ma ta dalaka yayi yana tawalu tawalu babu abu da ke kara ba dalibin ilimi sai sai ado ba ma babu dadi a ce ai malami ne mai jin kansa dalibi ne mai jin kansa shi ta Allah ya bashi Qur'ani ya ta mutane wani a sai dai kuma yi tawalu kada kuma ya zama kaskanci akwai mace tsakanin tawalu da kaskanci akwai lokacin da zaka shi kuma dalibi yayi wani abin da zai zama kaskanci ne ya kaskanta ilimin ana ta mulakata ilimi kana ganin an mai da kai kamar wani karkataccen kuka kowa ya hauka ya zau- ya zauna a to wani kaga ai ilimin kake da ta kuma to tawalu shine wanda idan kai mutane su yabe ka su yadda cewa wannan tawalu kai التواضع من اجل صفات العلماء الربانيين تواضع daga cikin mafi kyawu mafi wato bayyana sifofi da ake son a samu mafi girma sun malamai na Allah bihi nalin rafa'a fi din da shi suka samu wato matsayi mai girma a addini wala maqama fi illiyina ko suka sami maqami a can illiyai qala fudul ibn iyad Allah yuhibbu al-alim al-mutawadi' fudul ibn iyad yace ubangiji yana son malami mai tawadu wa yuhibbu al-alim al-jabbar ba ba yana tsatsa malami wanda yake jabbari mai girman kai wa man tawaba lillahi duk wanda ya tawalu saboda Allah warasahu Allah al-hikma sai kaga samu ubangiji ya gada masa da hikima a cikin ilimin sa hikima shine ya san yana abuwa sau da kafa in ba tawaze ba za ka fata wansa babu kura ubangiji zai sanya masa hikima a duk abin da yake yi قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب الحنبلي yana cewa وهو يذكر علامات العلم النافع yana faɗan alamomi na ilimi mai amfani ke fali haza kana min alamati ahli ilmin nafi ai dole haka wala ka samu daga cikin alamomin wato masu ilimi ilimin su wanda ya mutu amfani annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman ba sa ganin makansu cewa suna da wani hali wanda yake za su dinga tuciya da shi ko kuma wani wani makami da suka kai suna ganin dole al'umma ya zama a, wato sun sun ba su wani girma fiye da kima za a bayan da za a bayan mutane suna da masu abin nan matashi ne matalibin ilimi da yanzu kun shiga talatin ba amma ya je ya zama diya inda yake kasu diya ta samu shaɗa aurara wanda in ka je sai ga alama kamar ta ta kabarin ciki sai ya rika musu ko kuma da zara an yi abu babu kawai sai ga ya da kalmi shekaru kawai ya ce ya faɗi magana akan rashin kyauta duk wannan ba daidai ne ba ba a cikin alamu matsala kaga kaga ai shi ya fi cancanta mahaifin abubakar ya zo masa mahaifin abubakar ya musulunta ya kuma musulunta nasa kuma ya yi jinkiri amma kuma mahaifin abubakar ya haifi manzo Allah a shekaru sai abubakar ya zo ya ce da mahaifinsa zo mu je don manzo Allah sai yake cewa da baka jira mun zo mun zo masa ba mu manzo Allah fadin matsayin sa yace da baka jira mun mun zo masa to saboda haka girmama mu shekaru wani abu ne da ake bukata to za ga wani wanda ga yana ma abin da amma ku dai kiyaye tsakanin tamalu da kuma kasanci ni yayin da idan magulu akanci ake sa a makatun naka to wani kuma daban wannan shine ko ba yake cewa a ashqa bihi zar'an wa ajnihi dhullatan idan fatima an jahli kana ahdama kad kana ahdama idan yayin magulu akanci ake sa a yi maka da katun naka da kuma karka da ilimin nan naka da kai ba dauki kuma ya zama an mai da shi kasa amma in ya zama ana maganan wato mu'amala ce za ku yi to a same ka mai sauƙin mu'amala mai laushi tsakanin ka da ɗalibai wa yakrahuna bi qulubihim tazkiya sannan kuma zaka samu waɗannan malamai su waɗannan malamai ba sa ganin kansu sun kai wani hali wanda yake za suka wuce mutane shine hala wala maqama ko sun kai wani maqami za su ce su yanzu suna ba mutane bashi ne ko suna da wani minna ne mai yawa akan mutane ba sa ganin haka wa yakrahuna bi qulubihim tazkiya kuma suna sun tsani suna kin da zuciyarsu wanda zai rika yawan yaban su wal madha ya dinga wato zuzunta su eh wani za a ga shi duk wanda yaba madina su eh duk wanda ba da dini ne ba in ai yaba da shi kenan amma ka zama aikin ka kenan kai ko yaban ma nan ba sa yi kaza kaza kaza kaza kaza duk wannan ba daidai ne ba wala takabbuna ala ahad kuma ba sa yin takabburci ga kowa wa qalu suka ce wa qala kuma ya kace wa ahlul ilmin nafi masu ilimi mai amfani kulla mazdadu min hadha ilmi za ka gani biya ta ƙara ilimi izdadu lillahi tawadu'an wa khashya za ka sun ƙara tawalu sun ƙara kuma tsoron ubangiji wan kasaran wa dhulla ko sun ƙara ilimi ya ƙara kayya so wa dhulla kuma zai ƙara ya ƙara sa su zama kamar umma aranda sun wato na sosai sun zama ilimin ya ba su wani abin da da can za ka ce oh wanda fa san da muka san shi a yanzu shi fushi ne da shi amma ka kalle shi a yanzu wato alamar ilimi ya amfani kenan alamar ilimi ya amfani amma kai kullum kana ƙara kaiwa kabari kana kara zama mutakabbiri kuma eh to aka ga wannan babu kyau kuma ba kyau sai mun kula kwarai da gaske wa min ma tamakkana wa man tamakkana fihi al-ilmu awrathahu tawadu'an wa habban lin-nafsi duk wanda ilimi ya sida da wajen sa ya samu ilimi to wanda zaka ga ya gada masa tawalu'u wa habban lin-nafsi zaka ga wato yana wato tace kansa wato kansa ya ya zama wato yana yana yi mata muhasaba duk wani abin da ba daidai ba yana cirewa yana cirewa yana cirewa sai dai bar mu kansa wato sufofi na kamala wa qad yubaligu fi zalika ahyana wani lokaci ma zaka ga wato yayi mubalaga wajen wannan kama qala ayyuba bin abi tayyib as-sittiyani kamar da ayyuba bin abi tayyib as-sittiyani faɗa yace kana yanbaghi lil alimi yanbaghi ya kamata ga malami an yaba at-turaba ala rasi ya zama in ya Allah ya bashi ilimi to ya ma sa ba kasa ya sa ba kansa tawabu'an lillahi saboda tsaba yana tawalu'unsa ga ubangiji akan wannan baiwa da ubangiji ya masa wannan baiwa ce da babu kamar ta gadan alabawa rahu ibn abi shaib ibn abi shaib bai wannan riwaya wannan yana nuna waje ba yana nuna ma adawa ba ba yana nuna kuka sai ya baka ya baka kansa ba yana magana cewa duk yayin da yake da alaka da tawalu'un da ubangiji zai yi shi to abin shi ya tawalu'un ko da wanda zai sa ya sa boshi sa ne a kasa to wannan yayi haka wannan shi ake bukata wannan me kace me kasa ne da Hausa na kasa wani wata kalmar mu tsaya nan me kenan eh ban ji ba wajen da aka yi hutu na kayo ne mutuwa wajen hamman ko kai ba ka manta rubutun ajabi ga gare mai shi ko eh wani ne ya rubutu kuma an ce kanta ya ya shi ma ya manta ta'alimul muta'allim shi kadai ya rage mana ka gane ka rubuta me eh eh to zai iya dauka alham alham shine wato ka tace ma kanka duk wasu dabi'u wanda suke na kushe ka dinga tabbatar ma kanka sufofi na kaza da na tabalu da sauransu Eh, kana tauye kanka kana kasantar da kanka sau na za mu tashi to gashi nan na ga wajen shafi na talatin ni a wuri na ta'alimul muta'allim na azzanuji na ya ce wakafa da ladatul ilmi ya isar ya isa mutum ya zama wato ya isa ilimi ya zama daɗinsa mutum ya fahimci daɗinsa da wal fiqhi da fiqhu wal fahmi da fahimta da'iya wa ba'id al ya zama ya sun sun sanya mutum sun turkuɗa mai hankali wajen ya je ya nemi ilimi a auki to guda ne waka ma bil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan ilimi ya isa dadin ilimi ya isa ya zama wato ya zama yana shi abu ne wanda ke kira ga mai hankali ya je ya samar ya same shi ya je ya samar maka ilimi saboda in ya samar maka ilimi wannan zai samar bauta wajen ubangiji wa qadata waladul kasl min kasl al balqami to yace to amma dai ka kula ana iya samun kasala saboda yawan majina in ya maka yawa yawan sanyi kenan wata ila mutum sanyi in ya maka yawa a jiki in sanyi yawa a jiki kaga ai babu nishadi ko babu nishadi to shine albal albalgam shine da majina a jiki warru kubati da kuma wato damshi kana yawan shan abubuwa da suke da alaka da ruwa ruwa haka wanda za su haifar maka da mura da sauransu to wannan yakan sa daga baya jiki ya zama ya samu kasala sai kuma neman ilimi kuma ba za a samu ba wa tariqu taqririhi taqrir ta'ami in kuma kana son wanda ya maka sauki sauki to ka ringa karanta abinci ka dinga yin natin nan zaka ba sai natin za ga ilimi zai gaya ya zauna sosai za ga to da kai zaka fara hamma zaka yi bacci zaka yi bai da neman ilimi wani lokaci ana hada dan yunwa yunwa ko yaya wanda kuma haka abin yake gaskiya qila qila aka ce ittafaqa sab'una nabiyyan alaihim salatu wa salam annabawa 70 sun ittifaqi ala anna aktaran nisyan min kafatil balgham cewa yawan mantuwa saboda yawan majina ne a jiki yawan wato damshi a jiki ta wannan dai ba hadisi bane wannan haka dai ya faɗa to amma dai tabbas ya a dabi'a dai an riga sani cewa duk wanda jikinsa ya ci abinci sai ya huta sannan abincin zai narke zai samu masa abubuwa da yawa a jiki to ai ba za ka iya kato ba tunda kato yana buƙatar nishaɗi ba yana buƙatar nishaɗi wa kafatul balgham shi kuma yawan majina a jiki min kasati shurbil ma'i saboda yawan shan ruwa wa kasati shurbil ma'i min kasati al-akli yawan shan ruwa kuma saboda yawan cin abinci wal khubz al yabiz burasa wata take busasshiya ya qawl balqat yana sa wato a shi ba ga sami sanyin ko kuma majina da yawa a ciki ba eh kaga nasu bai suka dago kenan kaga sai sai mu koma muna dan cin dan abu sha abu sha ko to wa kadhalika aklu zabibi ala riqi saboda haka mutum ya rika cin wato inabi na zabibi amma kuma alabi in kusa alabi ya karya da shi ko samu dabino waɗannan abubuwan suna da amfani kwarai da gaske wala ya fi amma kai yamma zama aikin sa kenan ya rika yawan ci mai da yawa hatta la ya hata da ila shurbil ma'i saboda kai ya buƙaci sai ya sha ruwa sai zul balgamu sai kaga zai ƙara danshin jikinsa da kuma wannan zuwa masu likitoci cewa suke ba ba gajiya da ruwa sai ka ce kam sha ruwa to wataƙila wannan su a binciken su kenan ruwa bai zama matsala ba ruwa wala sai daga je kai mawani ruwa duk inda yake za ga yana da amfani a jikinsa to amma dai yawan samun abin da zaka sha ko ka ci wanda eh eh to mai kokon mai kokon zai za kwalatar da waye eh magana ta sa ai ba abin miyar ba amma miyar ba an riga masa cewa ko ya karanta abinci yana taimakawa wajen neman ilimi yana taimakawa yake cewa ya ce wasiwaku to dai malamai na likitoci sun ce yin aswaki yuqallil balgam yana rage wato danshin jiki da kuma bajinan jiki haka wai zai da filhimdi wal fasaha kuma yana ƙara wato kaifin hadda da kuma fasaha fa innahu sunna sunna sunnatun mansiya ko saniya sunatun saniya amma dai ina kokwantan kalmar nasa kamar na taɓa gani a wata nuska bayan da suka faɗa bayan da ya faɗa ba mace fa ina sunnatun saniya ce sunna ce mai wato fara kalmi haske da aka samu da sunnan maza Allah wanda yanzu da yawa za a yi amma dai kuma an aka yi ana samun fa'ida yana daga cikin fa'idojin fa'idojin asuwaki yana sa jiki ya samu lafiya sosan gaske wa yazidu fi thawabi salah kuma yana ƙara wa ladan sallah tunda maza Allah ba ya faɗa cewa ba dan kan mazhab al'umma ta bada na umarci su da aswaki a gushi kowane sallah ba kaga zai samu lada in kai sunna zai za a samu lada wa qira'atul qur'ani da kuma karatun qur'ani in zaka yi kadan yi aswaki sannan ka samu tsafta shikenan sai ka wannan a wa kadhalika al-qai'u yuqallil balgham haka zalika wato amai yana rage yana rage wato shi danshin jiki da majinan jiki wa ruqubat yana kuma rage wato shi danshin jiki din wa tariqu taqlil al-akli at-ta'ammul fi mana'i fi manati qillati al-akli don kana son ka koya ma kanka karancin cin abinci to ka rika tunani wajen amfani wajen rashin cin karancin abincin in ka ci abinci da yawa zai jawo maka hutawa da rashin lafiya da yawa in kuma ka karanta cin abinci to zai kawo maka me zai kawo maka lafiya kaga anan ba yana magana ka ki cin abinci ba yana magana ka karan ba yana ka ki cin abinci da zai haifar maka da ulcer ba a ka ci abinci amma kuma ka ci abinci gwargwado yadda zaka rika tunanin lafiyanka wa hiya siha shine wanda zai haifar maka da lafiya wal iffa zai haifar maka da wato kamewa wal itar zai haifar maka da wato rashin san kai itar shine ka zama ka bibita wani akan bukatan wani kanka ba halaman bi mutum ya zama halaman bi kawai da ya ga karnin sa da yayin sa da waye ya cinye waye da an gaita ce ai wanda ya shigo ai hum to ai na ga an cinye eh to zai rage mishi wannan sai mu zaci wa kada qila ya haka mun kai ko dabi na wani mai yau dabi ɗaya ne ko ɗaya ne ko biyu wane da wane ok alhizba to alhizba insha Allah ran kamu dawo to in aka dan samu walfiya zan sa a kawo insha Allah ta'ala ta abu da baka da eh to ai abu da baka da Allah ba mu da abu da kusa Allah ya tayi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على سلا بيان وكتم على الخير على سلا تكون بك الشر من سلا جمع على سلا باس لا فيها باس لم بيان بك تسال بيان مسك تسال على الخير على سلا يا ذات دم اون فانتي ما سال بركه على ذات دم على سلا هذا تام ازكي امفاني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار طبعا قلوبنا بعد ذكر حبل من كلام لك الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله